أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أشك بدا تفسير سورة الأنفال أيو قوما قوة رمضان هجرة معك عليه الصلاة والسلام shekara ta biyar, wanda ya zo daidai da ashirin ga watan miladiya hudu. za mu ci gaba daga inda mai jan bakinmu ya ja assalamu alaikum wa rahmatullah wa in janahu lissalmi fajnah laha وتوكل على الله إنه هو السميع العليم أبايا الله سبحانه وتعالى يا من بياني أكن تاندي نوء البدابي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تاندي نوء البدابي نفرقوا شيني daukan nemo makami wanda da shi ne ake jihadi da shi ake yaƙi sai ya abbara da kalima ta kuwa kalima ta kuwa yana daukan dukkan abin da za a yi amfani da shi domin a samu nasara akan makiya kuma manzo ya fassara ala innal quwwatar ram saboda kuwa shine abin da za a yi amfani da shi bayan karfin jiki to za a yi amfani da wani abu daban shine abin da ake ce ma makami to shine ɗaya kenan na biyu kuma ba wa boda tsaro kowace daula tana da bukatan waɗannan abubuwa guda biyu makamai da kuma ba da tsaron boda abu guda biyu saboda haka wannan aya ta ba da ilimin tsaro kamar yadda ayar ta ba da ilimin yadda za a kare mutuncin daular musulunci musulunci bai yadda musulmai su zamanto ragwage ba bai yadda musulmai su zamanto ba su da fasaha ba su da technology ba duk abin da abokanan gaba kafirai suke tanadi na fasaha technology to ya kasance to kasashen musulmai su ma suna da wannan ilimi sannan kuma suna tanadi su ma shi yasa za ku ga a zamanin nan a koyaushe turawan yammacin duniya koyaushe amerika ba ta so a ce kasashen musulmai suna da technology suna da fasaha da su da kansu su ma za su na kera makamai na kare kansu ba wa kansu kariya domin haka ma turawa suka shiga mulkin mallaka kasashen musulmai za ka zo ka ga an koyar da fizik an koyar da abin nan biology chemistry da sauran ilmummukan nan sai ka ga ba wani ilimi ne na wayannan abubuwa na kimiyya mai zurfi na a zo a gani suka bar muku suka tafi ba eh shi yasa technology da suka bar muku ko science din da suka bar muku suka tafi kawai science ne sama-sama wanda ba shi da zurfin da har a ce ka kera wani abu naka na kanka sannan kuma sun ƙi yadda tattalin arzikinku ya yi kyau yadda za ku dinga ƙera abubuwa naku na kanku sai dai su ƙera ku siya to wannan wannan aya tana nuna lalle ƙasashen musulmai su kasance suna zurfafa karatun science technology sannan kuma suna tanadi wa nau'o'i biyun nan kuwa da kuma riba mastafatun min kuwacin wa min ribatil khayr din abubuwa guda biyu wanda duk kasar da ta ci gaba a tsaro to tana da abubuwan nan guda biyu ne kuwa da kuma riba abubuwa guda biyu to domin haka ne za ka ga an yi wa kasashe masu son su ciyar da kansu gabaca irinsu iran irinsu yaman da makamantansu domin haka ne kuke ganin duk shugabanni wanda suke tunanin gina wa kansu matakan tsaro sai ka ga turawan yammacin duniya da amerika sun haɗa kai sun yaƙi waɗannan shugabannin ma'ana ba sa so su ga wata ƙasa tana da technology tana da fasaha wata ƙasa tana kera makamina ta na kanta tana da kuma istikhbarat wato tana da security mai zurfi yadda tana sanin me yake shiga me yake fita duka ba sa so banda su sun fi so sauran ƙasashe su kasance kara zube kawai kara zube a wannan dalilin ne dan wannan aka kashe gaddafi dan wannan aka kashe saddam husaini don wannan aka yaƙi siriya don wannan ne aka yaƙi afghanistan duk ƙasashen da kaga an yaƙa to an yaƙe su ne don an ga ƙasashen ko shugabannin suna da tunanin gina ƙasashensu suna da tunanin gina ƙarfin sojinsu da gina securitinsu da tattalin arzikinsu ma'ana ba sa so su ga wani yana da ƙarfi ko yana motsi in ba su ba hatta ƙasashen da ba na musulmai ba ne in sun ga suna da sun damu da al'ummarsu sun damu da tattalin arzikinsu da tsaronsu sai kaga an sa musu takunkumi don me aka sa wa iran takunkumi don me aka sa wa china takunkumi don me aka sa wa rasha takunkumi don me yakin da rasha take da ukrainiya kasashen yammaci da amerika suke taimakawa ukrainiya don me ma aka yi ukrainiya din ukrainiya ukrainiya da rasha abu ɗaya ne kamar yadda aka yi taiwan aka cire taiwan jikin china aka cire ukraine a jikin a jikin rasha aka cire kuriya ta kudu a jikin kuriya ta ta arewa ma'ana idan suka ga al'umma suna da tunanin ciyar da kansu gaba sai a kawo musu faction za a yi amfani da ukraine a raunana al'ummar rus rasha za a yi amfani da taiwan a raunana al'ummar sin china za a iya amfani da kuriya ta kudu a raunana al'ummar kuriya ta arewa sannan kuriya ta kudu kuriya ta arewa taiwan china ukraine rasha duka abu guda ne kamar yadda pakistan kashmir abu guda ne aka yanke kashmir aka saka shi cikin cikin indiya to farfaganda ne na turawan mulkin mallaka na duniya wanda allah kuma ba duk dabarunka to ya, ya maka mau'idi ya maka wa'adi zai akwai lokacin da za ka kawo ka to saboda haka kuke gani abubuwa yanzu sun fara canjuwa kasashen da da aka zalunce su yanzu sun taso suna karfi suna da technology suna da tattalin arziki mai karfi suna da fasaha da wannan shine wannan aya ta babu wato ilimin tsaro a dunkule kamar yadda inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa a inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wai za ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi azaa'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum لعلمه الذين يستنبطونه منهم ويا أيها الذين آمنوا خذوا هذركم فانفروا صبات أو انفروا جميعا waɗannan ayoyi da ire-irensu suna ba da ilimin security ilimin istihbarat ilimin leƙen asiri saboda shi ƙur'ani wato ya zo da komai musulmai su suka kaurace wa ƙur'ani takarolajin turawan yamma da fasahansu da sayansinsu duka musulmai ba su da bukata da wannan iliminsu duka musulmai ba su da bukata da wannan inda za su zurfafa research da bincike a cikin Kur'ani, sai ka ga duk kowanne allah subhanahu wata'ala ya ba su a cikin Kur'ani. to saboda haka a nan allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa idan aka zo ana yaƙi kada duk irin wahala da matsalolin da aka fuskanta a ba da kai a nemi sulhu sai dai idan su abokanan gaba su ne za su zo su nemi sulhu shi ne wa in janahuli salmi wa in janahuli silmi ana cewa janaha ya jinahu babi na fataha ya fitahu wa in janahu lissilmi ko lissalmi ana cewa assalmu ana cewa assilmu kamar yadda a baya aka karanta ya yi wallazina amanu dukulu fi silmi kafa dukulu fi salmi kafa anan ma wa in janahu lissilmi riwaya ta shuba an asim wa in janahu lissalmi lissalmi riwaya qira'a ta jumhur ma'ana da hafs da sauran qurra'u guda shida a cikin kuma su a cikin suratul kitali suratul kitali inda Allah subhanahu wataala yake cewa fala tahinu wa tad'u wa tad'u ila salmi to to shuba da hamza suka karanta da kasara fala tahinu wa tad'u ila silmi ila silmi kenan shi shuba shi shuba a suratul baqara da nan da suratul kitali duk yana karanta su silmi ne bai kasiri sini silmi sannan a silmu din ko a salmu din kowannen su mu'annas ne majazi kowanne mu'annas ne majazi shi yasa za ku ga maulana sheikh muhammad ibrima cikin manzumarsa ta al-mu'annasa al-mu'annasa sama'iyya ya kawo wannan kalima la'alla cikin kalmomin da ya yi wa ibn hajib istidiraki ibn hajib ya rubuta kasida na tara al-mu'annasatul majaziyya wanda ya tara al-mu'annasatul majaziyya maulana sheikh muhammad ibrima da ya ga wannan kasida sai ya ce ma fatahu aksara mimma wajadahu ya ce ai al-mu'annasatul sama'iyya wanda ibn hajib ya tara a wannan kasida wanda bai same su ba eh wanda bai bai shigar da su cikin wannan kasida ba sun fi wanda ya kawo shine yayin kasida min al-bahr al-kamil da wazanin sa da kuma rawi rawidin sa qafiyar sa yayi wa ibn al-hajib istidraki wanda ɗaliban ilimi suna so su iya larabci dole su haddace kasidun guda biyu duka shi yasa anan Allah ya ce wa in janahu lisilmi fajna laha fajna laha ko wa in janahu lisalmi fajna laha da damiri na ta'anisi ba ce fajna lahu ba duk da zaka ga asilmi asalmu din lafazin muzakkari ne babu wata alama ta ta'anisi tare da lafazin amma fajina laha to ku duba anan Allah ya ce wa in janahu lisalmi fajina laha wa in malu in suka karkata kuka ga alamu sun gajiya sun gajiya sun daga sun daga farin tuta to suka nemi sulhu da kansu to fajina laha ya manzo Allah sallama wato kai ma ka karkata zuwa sulhun ma'ana ka karbi ka karbi wato sulhun da suka nemi a dakatar da yaki a bisa wani yarjejeniya a bisa yarjejeniya kaza da kaza za mu dakatar da wannan yaki yadda kuka nema amma sai kun ba mu dirhami dubu so dubu a mukabilin dakatar da wannan yaƙi au ko kuma kun kama mana musulmai kaza kun kulle a fursunoninku za ku sako su a mukabilin dakatar da wannan yaƙi tunda su suka nema ba a dakatar da yaƙin a kyauta a kyauta sai a mukabilin wani abu waɗanda za su bayar wanda daular musulunci mujahiduna za su amfana da wannan abin to saboda haka za ka fahimci cewa wannan aya ba mansukhiya ba ce kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa wasu na cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yutul jizyata ayyadin wa hum saghiruna suka ce wai wancan aya ta soke hukuncin wannan aya ma'anar wannan kuwa da farko ne wannan cewa in sun nemi sulhu a ba da kai a karbi sulhu daga baya Allah ya rufe wannan cewa kawai babu maganan nemo sulhu ko sun daga farin tuta kawai a ci gaba da yakansu wannan kauli ne marjuhi layin silmu sulhu daban layin yaƙi shi ma daban ne ba sa karo da juna abinda a nan Allah yake nufi wa in janahu lisilmi wa in janahu lisalmi fajna laha in su ne suka karkata zuwa ga dakatar da yaƙi ɗaya aya ta suratul qital wanda da zu muka karanta Allah ya hana musulmai ne su da kansu su nemi sulhu shi ne ce falatahinu kada ku raunana falatahinu wata du'u ila silmi kada ku raunana ku ragwanta ku zo ku kira ku nemi sulhu da kanku wannan shi ne kaga anan ba su suka nema ba wa in janahu lisilmi fajina laha to saboda haka waɗannan ayoyi waɗannan ayoyi guda biyu wannan umumin wannan aya cewa in sun nemi sulhu a karba to wancan aya ta hassase wannan umumi cewa in su suka nema ne amma bai halatta su musulmai su nemi sulhu ba shine fala tahinu wa tad'u ila silmi wa antum al'alawun wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum da saboda haka ayoyin dukansu muhakkamai ne asali ma al-imam suyudi cikin al-itiqan fi ulumil qur'an ya kawo wasu baituka wasu baituka goma ya nazzama ayoyi goma sha biyar cewa waɗannan ayoyi goma sha biyar su ne kaɗai mansukai saboda haka duk yawan ayoyi mansukai da marubuta a ilimin nasu balmansu suke yi ya ce da tattafu'i ya tabbata duk cikin ƙur'ani banda ayoyi goma sha biyar dinnan to sauran ayoyin dukkan muhakamai ne saboda nasku ɗin ba shi ne asali ba ba a cewa aya mansukiya ce ba ta yin aiki sai an zurfafa bincike an ga an ga kwakwaf an yi ta tabbuji tukuna za a tabbatar da wannan to shi ne a waɗannan ayoyi guda goma sha biyar muka yi taziyili ga baitukansa da wasu baituka sai ayoyin suka zamanto ashirin ma'ana ayoyi ashirin ne kacal duk cikin ƙur'ani mansufi wanda kowace aya akwai dalilin kasancewarta mansukiya ma'ana an soke hukuncinta ba ta yin aiki sauran ayoyin ƙuranin gaba ɗaya muhakamai ne to saboda haka a nan allah subhanahu ta'ala ya ce wa in janahu lisilmi aw wa in janahu lisalmi fajna laha wa tawakkal ala Allah abin da an Allah ya ce wa tawakkal ala Allah saboda ta yiwu neman sulhun makirci ne makida ce wani makirci aka shirya cewa ba neman sulhun gaskiya ba ne to saboda haka in sun nemi sulhun kawai fajina laha cewa da gaske ne ba da gaske ba ne makirci ne makida ne watokar Allah ka dogara da Allah makircin da ke karkashin wannan sulhu ko makidar ba za su yi tasiri ba innahu huwa sami'ul alim saboda shi Allah subhanahu wataala mai ji ne yana jin duk abin da kuke fada yayin rubuta yarjejeniyan wannan sulhu sannan kuma masanin halin waɗanda suka nemi sulhun ne cewa da gaske ne ba da gaske bane yana sane tukuna yace maka fajina laha na'am وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم
وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين الله سبحانه وتعالى يا فدي مفهوم watawakkal alallahi ne ma'ana watawakkal alallahi din anan yana nuna sulhun da suka nema da gaske ne ba da gaske ba ne allahu alam akwai makirci a ƙasa makida a ƙasa allahu alam karka biya wannan kawai kai dai ka karbi ka karbi sulhun watawakkal alallah to shine wannan mafhumin abinda aka fahimta daga jumlar watawakkal alallahi shine Allah ya fito da abin a mantoki saboda dalili akwai mafhumi akwai mantoki mafhumi kuma akwai muwafaka akwai mukhalafa wanda ilimin usulul fiqh ya yake karantar da mu to shine yace wa in yuridu an yakhda'uka ai bi hadhihi sil da wannan sulhun in sun nufi sun yi niyya ne su yaudare ka da wannan sulhu ba sulhu ba ne da gaskiya wani yuridu an ya uka ina hada ka fito wa mutum abinda ba shi kake nufi ba shi ne hada alkuda babinsa shi ne babin fata hada ya hada'u shi sa wa in yuridu an ya uka idan sun yi nufi ne su yaudare ka a wannan sulhun da suka nema ba gaskiya ba ne zahiri sun nemi sulhu amma suna so su yi amfani da wannan sulhu su cutar da kai ko su bi wata hanya da za su karya ka fa inna hasbaka Allah to kaga kenan wa tawakkal ala Allah din shine fa inna hasbaka Allah illa iyaka anan ya sarraha dalilin da ya sa ko ya bayyana dalilin da ya sa ya ce wa taukar alallahi shi ne wa in yuridu an yi dauka zai zo a nan gaba zai ce wa in yuridu khiyanataka faqad khana Allah min qabl fa amkana minhu wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah kalima ta hasbu din ma'anansa shine ka ka ka shine kace Allah ya ya ya isa da ya isar maka ya isa da ya isar maka shine ma'ana hasbunallahu ma'ana Allah ya isa da ya maka komai abinda baka sani ba shi ya sani abinda suka boye shi abunsa ba boye yake ba saboda haka fa inna hasbakallah shine hasba din anan ya zamanto ismi na inna Allahu din ya zamanto khabar din inna hasba din ismi ne ismi ne galibi yana zuwa khabar muqaddam ne khabar muqaddam yake zuwa kuma ana mishi ziyada na ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi bi hasbi mri'in bi hasbi bi hasbi mri'in shar an yahtakira akhahu muslim bi hasbi wannan badin jair wannan badin jaiza ce ba ce wanda ake ziyada da ba wai saboda haka in ka zo irabi bi hasbi din bi hasbi din zaka ce khabar muqaddam marfu'un wa alamatu raf'ihi ضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد شيني wannan baɗin asalinsa hasbun ru'in hasbun ru'in shine asalinsa to shine anan fa inna hasba asfa inna hasba ism din inna fa inna hasba kallah wannan kafin din kuma shi kuma mudafun ilayhi ne saboda hasbu din masdari ne yayi idafa zuwa maf'ulin sa zuwa maf'ulin sa sai ya nemo kuma khabar din wannan inna din haka ne idan ka ce hasbunallahu hasbuna din khabar ne muqaddam asalin sa Allahu hasbuna Allah ya ishe mu ci da sha Allah ya isa da ya mana komai yasa aka ce hasbunallahu din maganin dafa'i ne kuma janabi ne hasbunallahu wa ni'mal wakil shi yasa da yace fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin wannan janabi kenan sai yace lam yamsaskum su wannan kuma dafa'i kenan yana maganin kowanne daga ciki kana tsoron wani abu ya same ka cuta a rashin lafiya komai za ka ja hasbunallah kana so ka samu kuɗi ka samu gida ka samu mota za ka ja hasbunallah ko yana maganin kowanne daga ciki shi ne za ya ce wa in yuridu an ya da'uka fa inna hasbakallah shi ne mantukin wa tawakkal ala Allah kamar yadda muka faɗa a baya sai ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin cewa shi ya ishe ka da ya isar maka da duk sharrinsu ɗin ya ce ba bakon abu ba ne abu ne wanda an riga ya an sani sai ya ce huwallazi ayyada ka ai shi ne allan nan wanda ya ce zai iya isar ma sharrinsu in ma akwai wani abu a ƙasa a cikin wannan sulhu ɗin ai huwallazi ayyada ka shi ne wanda ai ya baka ƙarfi ya karfafa ka bi nasrihi da nasararsa ka samu nasara a kansu a badar aka kashe mutum saba'in a cikinsu aka kama fursunonin yaƙi guda saba'in waɗannan fursunonin yaƙi guda saba'in dinnan da su ne musulunci ya yi ƙarfi saboda an fanshe su ne da kuɗi an fanshe su da kuɗi kowanne fursunan yaƙi ɗaya sai da ya ba da dinari dubu ɗaya wanda ba shi da kuɗi ya iya karatu rubutu da karatu za a ba shi yara goma na na ansarawa waɗanda ba su iya rubutu da karatu ba ya koya musu rubutu da karatu tukunan sai a sake shi kenan dama mukabili mukabili ana yin shi ma'anawi ana yin shi ka ba da kuɗi idan ba kuɗi a gunka ka zo ka ba da wani abu mai amfani da yake gunka wannan zai baka muhimmancin karantarwa muhimmancin ilmantarwa saboda larabawa a farkon musulunci yawanci ba su iya rubutu ba yawanci ba su iya karatu ba saboda haka duk wanda ya iya karatu ba shi da kuɗi to ilimin shi ne zai kubutar da shi a kawo yara goma ya zauna ya koya musu alfabet alifun bawun tawi su iya hada baki su iya karatu da rubutu aka gwada kowanne yaro a gaga lalle ya iya rubutu da karatu shikenan sai a sake shi duk hukuncin zai zo a cikin wannan sura ما كان لنبي أن يكون له أسرى أو أن تكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة زي ذو أننقبا shine anan yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi sai yace wa bil mu'minina wannan abu ne muhimmi sosai bayan Allah ya ce shine ya karfafe ka fa da nasararsa ka samu nasara a yakin badar kuma shine ya karfafe ka da wasu barazan mumunai wanda ba dan su ba da baka samu nasara ba su ne waɗanda suka halarci yakin badar kaga wannan zai nuna maka allah bai yi watsi da harkan mumunai ko mujahiduna ba yana ji da su kuma wannan zai nuna maka su mumunai da mujahiduna suna da tasiri da ba su da wani tasiri to kawai zai ce huwan da ayyadaka bi nasirhi ne zai zo a nan gaba kaɗan inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minina ibnu qayyim da malamin sa shehin sa ibnu taymiya suka ce wa man ittaba'aka nan wato a suka ce wa man ittaba'aka nan man dinnan mubtada ne wa man ittaba'aka mubtada min almu'minina khabar mubtada saboda idan aka ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu allahu wa man man din asafi ne zuwa ga allahu suka ce sabo ne shirka ne ma'ana kama an ce ya kai annabi Allah ya isa da ya isar maka sannan waɗanda suka bi ka bi ka waɗannan mumunan su ma sun isa da su isar maka za su iya kare ka su kare addini su ma yadda Allah zai kare ka ya kare addini suka ce in an fassara a haka an yi shirka to wannan ayan da muke fassara shi kuma fa wancan wajihin na irabi ba zai yiwu anan ba a can in ka ce zai yiwu ya ayu annabi wa hasbukallahu wa man ittaba'aka man din ya zamo ma'sufun ala Allah zai yiwu a can akwai ihtimalin haka mandin zai yiwu ya kasance mubtada ne duka zai yiwu to idan aka ce aka mayar da mandin nan ma'atufi ne zuwa ga Allahu sabo ne shirka ne to yaya kuma ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wannan wa bil mu'minina babu wani irabi daban banda asafinsa zuwa ga bi nasrihi din to saboda haka idan wani ya kawo maka ra'ayinsa a addini ko ra'ayinka ra'ayinsa a tafsiri don ya cimma wani burinsa ko don ya yada aqidarsa to in kana da ilimi ka iya larabci to za ka nemo wata aya da za ta rusa wannan ra'ayi misali mutazalawa in ka duba tafsirul zamakshari al-imam zamakshari ba mu'tazale rahimahullah ba mu'tazale a tafsirinsa ya ce kala lan tarani wala kala lan tarani walakin anzur ila aljabal lan tarani din yana nufin lan din yace tufidu ta'bida wa ta'qida kalmar lan a larabci tana bada ma'anar har abada tana bada ma'anar tauhidi misalin ka ce layi zahabu zaidun aladin nan babu taukidi aladin nan babu tabidi abinda kake nufi zaidu ba zai tafi ba ne idan ka ce lan ya zahaba zaidun kana nufin samsam zaidu ba zai tafi ba sannan har abada zaidu ba zai tafi ba ya ce haka to ɗaya maganan gaskiya ne cewa lan akwai ta'akidi ala babu ta'abidi amma cewa alan kuma akwai ta'abidi yana so ya shigar da aqidarsa ne eh ka san ko masu iya larabci a larabci ana yada mutazalanci ana yada tajisimanci saboda haka idan ka iya larabci zaka mai da raddi to sai aka ce masa ai a suratul baqara Allah ya ce walan yatamannahu abadan a suratul jumu'a wala yatamannawnahu abadan inda nan din yana bada ma'anan ta'abidi har abada babu fa'idan a kawo abadan a gabansa saboda zai zamo mai hashiyu ne akwai abin da ilmin ma'ani suke kiran shi hashiyu shine ka kawo kalimar da ba ta da wani tasiri ba ta da wata ma'ana a cikin jumla saboda haka kaga menene an warware shubhassa da wata aya gaban hakanan inda Allah subhanahu ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa taklima wa kallama Allah Musa Allahu fa'il Musa kuma maf'ulun bihi Allah ya yi magana da annabi Musa to sai mutazzalawa suka ce wa kallama Laha Musa ne annabi Musa ne ya yi magana da Allah ba Allah ba ne ya yi magana da annabi Musa saboda Allah baya magana to haka ce to haka ne eh to ga inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولما جاء ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وانشان إيراد كما نشي أنا saboda ko sibawai ka gane ko sibawai shine shugaban malaman nahu ba isa ya mayar da wannan hulun fa'ili ba ya ce wa kallamahu rabba hudin shi ne fa'idi rabba mafuli bai ta ba saboda haka duk lokacin da mafuli ya zamanto da miri mutasil to dole ne fa'idi ɗinsa ya zamanto mu'akhar mafulin ya zamo mukaddam to kaga menene an rusa wancan irabi da wace aya da wannan aya to haka nan fassarar da suka yi wa manitta ba aka minal mu'minina man mubtada cewa in man din ya zamanto matufi shirka ne sabo ne an rusa wannan fassara da wabil mu'minina wabil mu'minina saboda nan ba an hada nasarar Allah ne da mu'minai ba a bari wato a nasarar Allah shi kadai ba to shine huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم anan Allah subhanahu wataala yana magana akan abin da ya zo cikin suratu Ali Imran wazkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana kuntum ala shafa hufratin minan nari فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون أنا الله سبحانه وتعالى ليش هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين تسيف لي dalilin da ya sa waɗannan mu'umunai aka mayar da su wato masu ta'ayidin manzan Allah masu karfafa manzan Allah saboda shi manzo sallallahu alaihi wasallama bayan kayi imani da shi babban abu da ake bukata a gunka shine girmama shi bayan girmama shi taimakon addininsa imani da manzan Allah sallallahu kadai ba zai wadatar ma ba tare da yi mishi rashin kunya kamar abubuwan da yake faruwa a yanzu kamar dole sai ka girmama manzan Allah sannan bayan ka girmama shi da'awar imani da shi ba zai karɓu ba ko girmama shi sai an ga kana yada addini manzan Allah kana yada kana taimakon addini manzan Allah shi shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu da ya kawo imani fallazina amanu bihi sai ce wa azzaruhu waɗanda suka yi imani da shi kuma suka girmama shi kamar yadda ya zo wato azziruhu sannan kuma sai ya ce wa nasaruhu wa nasaruhu abu ne guda uku al-iman at-ta'zir sannan kuma annas abu guda uku kowanne musulmi ya tabbatar da yana da waɗannan abubuwa guda uku to zai zamo yana da imanin da zai tsiratar da shi a lahira duk wani imani da manzan Allah wanda babu girmama manzan Allah a ciki haka duk wani imani da manzan Allah babu taimakon addinin manzan Allah ko kare addinin manzan Allah ko da kuɗi ko da rayuka ko da duk wani nau'in nau'in taimako to wannan imani ba zai maka amfani a lahira ba zai zama to menene da'awa ce kadai saboda ana da su ibnu kuwaisira yana da'awar imani da manzan Allah amma yawa manzan Allah rashin kunya yawa manzan Allah rashin kunya yace hadhihi qismatun lam yuqsad biha wajhullahi ko yace da manzan Allah aidan yace da manzan Allah ittaqillah daga bisani maimakon ma a ce shi musulmi ne ko a ce shi mumini ne manzo Allah cewa yayi da sayin na Ali ya je ya kashe shi bayan Khalid ya nemi ya fille mishi kai a gaban manzo Allah manzo Allah ya ce masa da la'allahu kana yusalli ya dai shi wata kila yana sallah kar a ce muna kashe masu yin sallah sai na abubakar ma ya zai shiga ko yana sallah ya ma rashin kunya zan kashe shi sai manzo Allah ya yabo sai ya ce masa to wance tunda kun matsa ka je ka kashe shi da ya je ibnu huwaisira la'ananne ya je ya same shi a masallaci yana sallah ya fi ma sai na abubakar iya sallah sai na abubakar ya dawo manzo Allah ya ce masa ka kashe shi sai ce a ai na je na same shi yana sallan da ko ni ma ba zan iya irin wannan sallah ba ba zan wannan sallah sai sai na ali ya ce to ni ka bani umarni zan je in kashe shi ko mu iya sallar sa sai sai na ali ya ce sai manzo ya ce wa sai na ali la azunnu ka tajidu je ka kashe shi amma ba na zaton zaka same shi ba na zaton zaka same shi sai na ali ya zare takobinsa ya tafi masallacin sai ya ga baya wannan wannan ai gaibu ne ai gaibu ne manzo Allah ya faɗa to wannan shine ibn kuwaisira imanin sa bai masa amfani ba kuma yayi zamani da manzon Allah ganin manzon Allah da yayi a idanu ba su masa amfani ba saboda menene bai girman manzon Allah ba ba a tuhumar manzon Allah duk abin da manzon Allah ya yi didi ba a cewa manzon Allah yayi wani abu ba daidai ba kwata kwata to saboda haka ne a nan ya ce ba don Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo manzan Allah ya haɗa kansu ba da suna yakar juna to da ba su zamanto zumunai waɗanda Allah yake ji da su har Allah yana haɗa kansa da su zai ce huwan da zai ayyadaka bi nasirhi ya zo ya ce wa bil mu'minina ya ce hasbukallah wa manita ba ka minal mu'minina duka wannan wani aiki ne manzan Allah ya yi a kansu ya mayar da su mutane ya mayar da su mummune ya mayar da su gwarazai ya mayar da su masu haɗin kai wanda har ya miƙa su ga Allah Allah yake ji da su har Allah ya haɗa su ya haɗa su da kansa ya haɗa su da nasararsa ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin hasbukallah wa man ittaba'aka min al mu'minin to shine dalilin mu'allafa baina qulubihim damirin mu'allafa mu'allafa baina qulubikum mu'allafa baina qulubihim yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم كما يندي يزو أشان شكين سورة آل إبران wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an in an ce talibi waɗanda suke gaba da juna yakan juna ka hada kansu su so juna su daina yakan juna saboda su larabawa gabanin zuwan manzan Allah fitinannun mutane ne saboda su mutane ne a cikin famili daya suna da famili da yawa a famili daya ba sai a samu famili da yawa yanzu duk mutumin da misali yana da jika to ya zama famili daban ka gane ai to saboda haka za ce banu kaza banu kaza banu kaza in za ka ce banu abdulmutallib ana nufin jikokin abdulmutallib in an ce banu hashim ana nufin jikokin banu hashim an ce banu muna jikokin banu muna yanzu misali babanka yana da babanka yana da jika yana da jikoki to familin babanka da kai kana cikin familin babanka a lokacin da kuma kai kana ya zama kana da jika to familin babanka daban familin ka daban wannan ya afkar da fitintinu da rashin jituwa juna da yaƙi a famili daya da da'awar cewa familin daban-daban in wani ya je ya taɓa wani a familin babanka to shi kenan sai ku yi yaƙi kai sai ka yaƙi familin babanka cewa ba familin ka bane aka dinga yaƙe-yaƙe saboda haka zai yi wahala cikin larabawa a yi sati-sati biyu ba ta da wata fitina ba to saboda haka ne allah subhanahu wata'ala ya ce wa allafa bai na kulobi waɗannan rikice-rikice da ke tsakanin banuwa ne da banuwa ne da banuwa ne da banuwa ne tsakanin ausu da khazarsh kabilu guda biyu na ansarawa to suna yakan juna to musulunci farko da ya zo nasarar da ya samu ya nuna cewa kawai musulunci shine ya hada ba wani abin da zai hada kada wani kawai sai musulunci cewa baruwa ne baruwa ne dan wane jika wane babu innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum ko fa aslihu baina ikhwatikum a qira'a ashariya to wannan ne kawai musulunci sai yayi nasara kawai wanda za ku iya gaba da shi za ku iya fada da shi shine wanda ba musulmi ba hatta ko da a familinka yake ko a familin babanka yake in dai ba musulmi ba ne za ku iya gaba da shi za ku iya fada da shi in kuma musulmi ne kuma ko ma ba da ba balarabi ba ne ba to ba ka da kyas da shi ba ka da rigima da shi shi yasa ake cewa babu addinin da ya yi nasara a duniya ya haɗa kabilu daban-daban ya rubuta daban-daban abin al'adu daban-daban mutane daban-daban a buɗe suka haɗu musulunci ya haɗa su irin addini musulunci ko yau misali kana ku kana jin ciwon abin da yake faruwa a gaza ko rafa ko a yaman ko a lubnan ko a syria kaga kai ba balarabi ba ne watakila kai ba fulatani ne watakila kai ba manke ne ko ba barbare ne ko ba haushe ne ko ba kafkare amma kana jin kai da su ɗaya kuma lahaja kabila ma bai taba hada ku da su a gani haka nan baturen ingila duk da gabanmu da turawa an ce musulmin ingila to za ka ce kawai naka ne kawai ingila daban musulmi daban a gane? musulmin faransa faransa daban musulmi daban ka gane to haka musulunci ya yi nasara shi ne wa'allafa bai na kulubihim allah ya haɗa zukatansu suka kaunaci juna yaƙe-yaƙen da suka zamanto babu sai allah subhanahu wata'ala ya faɗi girman wannan ni'ima girman girman haɗin kai ni'imar haɗin kai ni'imar haɗin kai ba garin ni'ima ba ne yanzu arewacin kasan nan yawan kabilu da ake da su ko a cikin dama turun da misali kabilun da suke yobe nawa ne wani ya zo babadan gashuwa ya zo damatu babangen yusari da gaidan ko macina su zo damatu bakarkaren a fatassum ya shigo da masu bahole ya shigo da masu fulani sun shigo sun haɗu da asalin kanurin wajen an haɗu har yau ba za ka taɓa ji cewa da maturu badawan gashuwa da kanurin a kanurin da masu sun yi yaƙi ba sun yi fada menene ya janyo wannan saboda dukansu musulmai ne shi ne wanda al'imamu shafi yake cewa wa kul sadiqan wa kul sadiqan laula al-wi'amu wa ruhuhu la taha al-anamu kullu fil khulfi wal qila da yake fada wanda musulunci ne yayi nasara a wannan musulunci ne yayi nasara a wannan shi yasa Allah yace law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi anan farko abinda Allah yake nufi yana ɗaya daga cikin sababin sababin a haɗa kan jama'a jama'an da kake ɗaukan ɗawainiyarsu jama'an da suna ƙarƙashinka kana ɗaukan ɗawainiyarsu ka kake ciyar da su ran sallah ka kake musu ka ɗinkin sallah a gane ɗawainiyarsu dai kai ka ɗauka ko da al'umma daban-daban ne ƙabilu daban-daban ne za su saurare ka a lokacin da rikici ya shiga tsakaninsu za a ce aje a gaya wa wane idan ya sa baki zai ware kyastin saboda wane wannan da wannan da suke rikicin suna karkashinsa shi yake daukan da wainiyarsu wannan a ɗabi'ance a al'adance kowa ya yarda da wannan kamar kai ne kana da babban shago kana da yaran wannan shago din kamar su goma ko ashirin suna aiki suna samun abin da za su ci a wannan shago waɗannan yara wani ba fulatani ne wani ba haushe ne wani ba karkare ne wani ba bobule wani ba bade yarurruka daban-daban ne idan kabilanci ya shiga tsakanin su suka yi wani rikici ka gane to mutane za su kewaya su same ka to yaran shagon ka baka abin da zarar ka soma baki cikin rikici ya gane ya kaji ana cewa alaji ya ce a bar magana alaji ya ce a bar magana magana ya kare to yadda rigingimu yake cikin larabawa da fitintinu sai Allah ya ce lau an fakta yana mukhatabar manzan Allah ne lau an fakta ma fil ardi jami'an da a ce kai ne kake ciyar da duk duk abin da yake doron ƙasa gaba ɗaya kai kake ɗaukar ɗawainiyarsu wanda har su ɗin a ciki masu rigingimun larabawan a ciki ma'an lafta bai na kulobi ba ka isa ka haɗa zukatansu su so juna ko su daina yaƙe-yaƙe ba yadda suke kenan a lokacin jahiliya amma a hakan wa'an lafa bai na kulobi a hakan wa'allafa bai na kulobi a cikin wannan aya kaga ya kawo lau da ya kawo lau yawon kawo mishi jawabi shine ma allafta bai na kulobi wannan zai nuna maka jawabin lau idan ya zamanto manfi da harfin nafi to ba za ka sa mishi lamba ba za ka sa mishi lamba kamar yadda muka karanta irin wannan daga baya inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa la fashiltum wa la tanaza'atum fil ardi aka kawo lam a jawabi law anan law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim bai ce lama bai ce lama allafta baina qulubihim sannan yace law anfaqta ma fil ardi jami'an wasu anan suka ce ma din ya zo da ma'anan manne ya zo da ma'ana manne da ke a ƙur'ani akwai wurin da man yake zuwa da ma'ana ma ko in ce wurare kamar yadda asali man yana duba aqil ma yana duba gairu aqil tukunan wani lokaci ma wanda yake gairu aqil yana zuwa da ma'ana na man kamar yadda man din yana zuwa da ma'ana na ma har ƙarshe ma ibn arabi alhatimi a sufi yake cewa bambanta tsakanin malaman din malaman nahu ne suka kawo shi aikin malaman nahu ba larabci ba aikin malaman nahu misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inni nazartu inni inni nazartu laka ma fi batni muharrara ma fi batni muharrara man ne yazo da ma'ana ma saboda mutum ne a cikin nata da mutum ne haka nan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma khalaqa zakara wal unsa wa ma khalaqa zakara wal unsa ma'ana Allah kenan ai Allah shi ya halici namiji da mace ba maimakon a ce wa man khalaqa zakara wal unsa wa ma khalaqa zakara wal unsa saboda haka anan wasu suka ce wannan ma din law an fakta ma fil ardi ay man fil ardi jami'an inda kai ne kake ciyar da mutanen da suke doron ƙasa gaba ɗaya a ce ma'allaf da bai na kurobi ba za ka iya haɗa zukatan larabawa yadda suke lokacin jahiliya ba shi ne lau an fakta mafi arjami a wasu suka ci a'a maɗin tana nan da ɗaukan umu cewa yana ɗaukan ma man din gaba daya duk abin da yake doron kasa ba mutane kadai ba dabbobi raƙuma duk a ce kai ne kake daukar ɗawainiyar cinsu da shansu ba wai mutane kadai ba ma to rikice-rikicen larabawa ba za ka iya sasanta tsakaninsu ba ba za ka iya hada zukatansu ba misali inda za ka zo ka same su ka soma baki a yaƙe-yaƙen da suke yi su ce ga ai wannan mutumin kirke ne ba mu din ma da muke yake yaken ba mu ba ma mutum da dabbobi ma shi yake daukar da wayaniyarsu bai bar ba ma mutane ba dabbobi yana kula da su wannan abun a bari ba su bari haka amma musulunci da kalimar ukuwa islamiyya wanda ya musulunta dan uwanka ne wanda bai musulunta ba ne ko shaƙiƙinka ne ba dan uwanka ba ne da wannan yayi nasara shine walakin nan la allafa bainahu wannan a istidraki ne na ma allafta baina qulubihim ma allafta baina qulubihim walakin nan la allafa bainahu ya istidraki daga wannan ne ba shi da alaka da wa allafa baina qulubihim saboda a larabci idan ka kawo jumla manfiya to jumlan manfiyan ko da jawabi ne ko da jawabi ne to za ka fahimci wani abu a jikin wannan jumla manfiya din to warware ihtimalin wannan fahimtar naka zai sa za a kawo istidraki daga baya lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim za ka fahimci wani abu a ciki to sai Allah ya ce walakin nan laha allafa bainahu daban yake da wancan jumla wa allafa bainan qulubi eh saboda kar a zuwa ce akwai tadwili a cikin aya tadwili shine ka kawo jumloli iri daya abu daya ma'anan su daya babu wani gharabi balaghi a ciki amma idan akwai wani gharabi balaghi kamar wannan duba ma allafta baina qulubihim aka ce walakin la allafa bainahum shikenan jumloli ne suka hadu suka bada ma'ana mai fasaha kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa amaddakum bima ta'lamu amaddakum bi an'amin wa bani wa jannatin wa uyun yace amaddakum bima ta'lamuna gane Allah ya ƙara muku ni'imomi da yawa wanda kuka sani sai ce a maddakun bi an amin wa banin wa jannatin wa uyun an am da banin din da jannat da uyun din suna daga cikin bima ta alamuna kaga sun ba da ma'ana ɗaya amma kasancewa jumloli guda hudu sun yi bayani ne akan bima ta alamuna kuma da wasu abubuwa muhimmai an'am dabbobi suna da muhimmanci banini aya suna da muhimmanci jannat gonakai suna da muhimmanci uyun idanun ruwa koguna suna da muhimmanci sai kasance ya samu mokifi balahi a wajen ba za a ce an maimaita magana ba haka nan misali tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha war ruhu din shi ma mala'ika ne ma'ana nufin jibrilu ne amma kasancewa ana so a nuna shi jibrilu na musamman ne cikin mala'iku ba za a ce me yasa aka ce wa ruhu bayan an ce almala'ika ba haka nan suna nan da yawa akwai abin da suke kiran shi ta da yawa irin su wa ma ja'alna li basharin min qabli khalqud afa in mitta fa hum khalidun kullu nafsin za'iqatul maut sai kaga jumlolin nan guda uku duka sun ba da ma'ana ɗaya ne wannan ma'anar shine dan adam ba mai dawwama ba ne amma da salo daban-daban wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba dan adam da gabaninka muka sa ya dawwama a duniya a fa in mitta yanzu suna cewa ka mutu ka mutu na in ka mutu a fahimul khaliduna su dawwama za su yi kullu nafsin za'iqatul duk ma mai rai duk ma rai mai dandanan mutuwa ne ka ga ma'ana ɗaya ne amma da salo salo daban-daban to kamar irin wannan ne shine walakin nan la allafa bainahum shi ce innahu azizun hakim shi Allah subhanahu ta'ala azizu ne mai izza ne mabuwaye ne hakim mai hukunci ne kuma mai hikima ne za mu tsaya nan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh